والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa da ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta talata yau shida ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya inda muka saba haduwa a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambai cikin garin Azare na jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgudun hali cikin wannan littafi na radul azhani ila ma'anil qur'an na sheikh abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am sura da take magana a kayan tauhidi shine ginshiki da kuma rushewa dukkan wasu al'adu da tsari da hukunce-hukunce waɗanda suka saba mana allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
الله تعالى يجي فمن يريد الله أن يهديه duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi domin shirya ta Allah ce ya sharh sadrahu lil islam sai Allah ta'ala ya buɗe ƙirjinsa ga musulunci duk wanda Allah ke nufinsa da shari'a to ƙirjinsa zai zan ya buɗe ga musulunci yadda idan dokar Allah ta'ala ta zo sai ta samu wajen zama idza du'iya ilayhi in an kira shi zuwa ga musulunci ko dokar Allah bi an yaqdhifa fi qalbihi nura Allah zai zuba wani haske a cikin zuciyar bawan da yake nufinsa wato da alkhair fayan fasaha lahu wa yaqbilahu sai zuciyarsa ta zan tayalwata ga daukan imani kuma ta amshi imani kamar wanda fi hadithin wa ma yurid an yudillahu amma wanda Allah yake nufin ya bashe shi yaj'al sadrahu dayyqa sai Allah ta'ala ya sanya kirjinsa ya zan kuntatacce wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi buɗa masa zuciyarsa yake yi sai a yalwata masa kirjinsa ya shirah sadrahu lil islam ay wasi' qalbahu lit tauhid wal iman bihi kamar yadda wasu malamai suka fassara wato Allah yakan yalwata zuciyarsa ga karban tauhidi da kuma imani da Allah amma idan Allah yana nufin ya badda bawa to sai ya sanya kirjinsa a kuntace bayyikan ko zikan an qabulihi yadda ba zai amshi gaskiya ba idan ta zo harajan yana cikin kunci wato shadidu dhiqi shine harajan tsananin kunci an siffanta shi ne da wannan mubalagatan to sai Allah ta'ala ya kwatancan nau'in kuncin da yake shiga zuciyar wanda Allah bai nufe shi da shirya ba idan ya ji kalmar Allah ka annama ya sa'adu fi sama sai Allah ya yi kwatancensa kamar dai mutum an ɗora masa hawa ne cikin sararin sama ay yatakallafu su'uda wa la yastati'uhu an kallafa masa hawa sama mutum zai iya taka sama ya hau ba za ka iya taka sama ka hau ba koko inda za ka iya takawa sai kan sai kan tauri kan ƙasa ko dutse amma haka ka taka ka taka haka hau sama zai kuntata a gare ka mala ya ce iz kullama irtafa'a ila sama'i domin duk lokacin da mutum aka kallafa masa hawa sama a ce kama yana hawa sama to duk lokacin da hawa saman ya daukaka kullama khaffa al-hawa wa rihu ad-daruri lil hayati wan nafs duk lokacin da iska wadda ake da bukatanta domin rayuwa kuma a yi numfashi ta zanta karanta kasan duk lokacin da kake hawa sama iska wadda ake da bukatanta karanci take ko daga ka dan tafiya ba shi da nisa cikin sayaran sama iskan nan da muka saba shaka sai ta zamanto babu ita yanzu kana wucewa kilomita ba kamar mil goma sha biyu a cikin sama sai ka wuce ba za ka samu wannan iskar da ake shaƙa mai daɗi ba to yanzu a kallafa wa mutum hawa cikin irin wannan yanayin to lokacin da mutum yake hawa zuciyarsa kunci za ta dinga yi saboda babu iskar da zai shaƙa fayashkuru bi su'ubati tasa'udi sai ya rika jin wahala na ƙara hawa saman nan da aka kallafa masa hatta yan adimal hawa'u bil kulliya har ya kai matsayin da iskar da yake bukata ya sha za ta zanta kau gaba ɗayanta fayyata baya ƙundafsu don haka sai numfashinsa ya cushe saboda bai samu iskar da yake ke bukata don ya rayu ba fa'in ma an yarji a ilar ardi ko dai ya dawo kan ƙasa ne inda iskar da yake bukata take au ya mutu ko kuma ya mutu to malam sai kawo wannan kwatancen wato kamar a kimiyyance yadda idan ka hau sayaran sama iskar da ake bukata ana sha karewa take to za a iya daukan wannan aya wata fassarar daban as-su'udu fi sama kamar mutum ya dinga taka matakala ne da zai hau wani abu nasa ko skyscraper ne mai hawa da yawa gini wanda yake mai hawa da yawa ko a ce wani dalbato ne a ce irin wannan dalbatan nan na bakin tasha wanda aka yi abin nan ciccire nan ko to sai a ce wa mutum ya kama ya hau mutum yana kamawa yana hawa zamo yana ƙara yin sama ƙirjinsu zai ƙara ƙunci ko ba haka bane kamar yanzu dutse ne a ce dutse mai tsayi a kallafawa mutum a ce sai ya hau kan dutsen duk lokacin da kake hawa numfashinka ƙara nauyi yake ko ba haka ba numfashin mutum sai ya dinga ƙara nauyi sai ƙirjinsa ya dinga ƙuntata shi yasa yanzu za ka ga masu hawa kan dutse irin mountaineers ɗin nan ko wanda suke hawa kan dutse saboda nishadi ko don samun suna sai sun ɗauki bututun iska na oxygen da suke sha saboda in dutsen yana da tsayi to za su kai munzalin da babu iskar yanzu kamar everest Mount Everest a can Asia ko kuma Kilimanjaro da yake nan Afirka ma to yanzu waɗannan duk in kace zaka hau kololo su zaka ke munzalin da iska za ta yi maka karanci kuma kana ƙara hawa kirje na ƙara kunci al'adan hawa ne duk lokacin da kake ko jigawa ce idan kana hawanta zaka ji kirjinka yana yin nauyi ko jigawa ce ko bishiya ce aka ce ka kama ka hauto lokacin da ka gama hawa sai kana haki saboda kirjinka yayi kunci to Allah ta'ala ya kawo wannan kwatancan domin a nuna wanda Allah ta'ala yake son ya shiryar da shi to duk lokacin da aka ambaci ayoyin Allah ko aka ambace hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama koda ya saba wa ra'ayinsa ya saba wa tunaninsa koda an yi batun nan ne ya ga ya saba da tafarkin da shehunansa suke kai ko malamansa da yake girmamawa in dai Allah yana nufinsa da shari'a to kai tsaye zai ji zuciyarsa ta amshi wannan dalilin tunda an ce qala Allahu qala rasulullahi in dai an ce Allah ne faɗa manzo ya faɗa to zuciyarsa za ta buɗe sai ya amshi gaskiya amma wanda Allah ta'ala yake nufin ya ɓadda shi to irin kwatancen da aka yi na mai hawa sama yadda kirjinsa yake kunci ya dinga haki yana huci saboda iska ta cushe masa a kirjinsa a dalilin hawa sama to haka kirjin wanda Allah bai nufe shi da shiriya ba yake zama duk lokacin da aka karanta ayar Allah wani idan an karanta ayar Allah kace Allah ne faɗa sai ce zagin sa akai wani aka ambaci aka ce manzon Allah ya ce kaza din nan ga yadda lamarin yake a bisa haka kaza ba shi da kyau sai ka je yana huci hankalinsa ya tashi ya dugunzuma kirjinsa ya yi kunci to shine Allah ta'ala ya wannan kwatancan فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام دوان ده الله يكي نفن يشريه الدشي yakan buɗe ƙirjinsa ne ga musulunci duk lokacin da aka faɗi dokar Allah karɓanta yake wa man yurid an yudillahu amma wanda Allah yake nufin ya ɓadda shi ya ja'al sadarahu bayyikan harajan sai ya sanya ƙirjinsa a duk lokacin da ya ji dalili na shari'a a kuntace na cikin tsananin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kai ka ce sama yake hawa saboda hucin da yake da tashin hankali da zafin kirjinsa wato kuncin kirji da yake ji to Allah ta'ala ya ce kazalika ay mithlu zalika al-ja'l misalin irin wannan sanya kunci da akai a zuciyar wanda baya nufin samun shari'a ya ji alallahu rijisa haka Allah yake sanya azaba wato arrijis in ma ya zamanto al'azab ko kuma ya zamanto ash-shaytan to haka Allah ta'ala yake sanya azaba ko kuma haka Allah ta'ala yake salladar da shaydan alal ladina la yu'minuna akan waɗanda ba sa yin imani fayamna'uhum khayrayd dunya wal akhirah da haka sai shaidan ya hana su samun alherin duniya da alherin lahira saboda duk lokacin da aka ambaci Allah ba sa so mana in an ambaci dokar Allah in ta saba ma abin da su suke kayi to ba za su yarda ba zuciyarsu sai ta dugunzuma su dinga ta wannan alama ne cewa Allah ta'ala bai nufi bawa da shari'a ba idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون duk lokacin da aka ambaci Allah shi kadai ya cancanta a bishi a bar magana kowa a koma ta Allah subhanahu wata'ala da ta manzansa dan shine dan sako malamin al'umma mai bayani in har wani jawabi ya saba mana Allah ya saba wa na manzon rahama a bashi to ya an ambaci irin wannan zukatan waɗanda ba su yadda da Allah hakikatan ba sai ta dugunzuma wa idza zukira alladhina min dunihi amma in an ambaci wani Allah aka ambata musu maganar malamin su ko aka ambata musu maganar wani shehin su aka ce ai kaza kaza idza hum yastabshirun sai kaga suna albushra juna suna jin dadi ana annashuwa ai haka wane yace ai haka aka hakaito mana cewa wane ya faɗa falala kaza da falala kaza alhali ba ta da tushe a ƙur'ani ko sunnar annabi thumma ashara ila anna al-islam huwa tariqul mustaqima sannan Allah ta'ala ya ishara akan cewa musulunci shine tafarki mai kakke almuwassilatu ila alkhair wanda yake sadar da mutane zuwa ga alheri wa anna ghayrahu tariqun mu'awwajun anil huda kuma duk wani tafarki da ya ba musulunci ba to hanya ce wacce ta kauce ma shari'ar Allah faqala sai Allah ya ce
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا الله تعالى يتي wannan an yi ishara ga addinin Allah ne kamar yadda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kamar yadda wani go Allah ya ce wannan shine tafarki na mai kakke ku bi shi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi hanyoyi buga domin za ta raba ku daga tafarki na to shine nan ma Allah ta'ala ya ce wa hadha kuma wannan haza na ismu ishara ne an yi nuni ne zuwa ga wani tafarki na musulunci ai allazi anta alaihi ya muhammad wanda kai kake kansa ya manzon Allah to Allah ta'ala ya ce shi wannan tafarki siratu rabbika mustaqima shine tafarkin ubangijinka mai kakke wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadithin nawas ibn sam'an ya ce suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ja musu wani dogon layi a tsakiya layi mai kakke a gefe da gefensa kuma sai ya ja waɗansu ƙananan layuka ‘yan ƙanana-ƙanana sai annabi ya ishara ga wannan mai kakke da yake tsakiya sai ce kun ga wannan shi ne tafarkin Allah yadda kuka layin nan a miƙe to haka yake a miƙe haza siratun lahi sai yi ishara ga waɗanda suke ‘yan ƙanana-ƙananan nan da ke gefen wannan dogon sai ce wa haza yi yi subul waɗannan da kuka ga kuma su ne a subul su ne buga shortcut buga ke yace wa ala kulli shay wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilaiha akan kowane buga daga cikin waɗannan bugogin akwai wani shaytani yana kiran mutane zuwa gare ta don haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai karanta waccan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya in ji Allah wala tattabi'u subula kada ku bi waɗancan buga da suke gefe fatafarwaqa bikum an sabili dan za ta raba ku da hanyar tawa duk lokacin da kake tafiya sai kaga diversion ai ta raba ka da asalin hanyar ko ko masu aikin hanya ne suke hanya sai kaga an sa diversion to ai sauka kasa zaka yi to ba a san diversion a hidimar addini ƙura'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa fahimta na salafus salih magabata na ƙwarai sahabban annabi da waɗanda ke biye da su da waɗanda ke biye da su to wannan shi ne addini a nan ake samunsa duk wani abu da ya zo a baya duk yadda ake ganin girman wani malami sai ya kawo wani tsari da wani tafarki da waɗansu bayanai ƙawatattu masu kyawu amma fa sun saba da tafiyar magabata na ƙwaranna sun saba da yadda ƙur'ani da hadisi ya zo da dalilai sun saba da fahimtar da sahabban annabi suka yi sun saba da fahimtar da tabi'ai suka yi ya saba da fahimtar atba'ut tabi'in to sai a ce an ajiye wa malam ko an ajiye mashehi fahimtarsa domin duk yadda ake ganin girmansa bai kai girman abubakar siddiq ba bai kai girman umarul faruku ba bai kai girman Uthman ibn Affan ba bai kai girman Ali ibn Abi Talib ba bai kai girman sauran sahabban manzon Allah ba su suka zauna da annabi su suka fahimci addinin a wajen annabi su ne almajiran manzon Allah su ne wanda ya karantar da su mubasharatan daga mala'ika jibril zuwa manzon Allah sai kuma su to wai kai su fahimtar addinin duk wanda ya kawo wani abu wanda ya saba ma abin da suka faɗa to sai a ajiye masa ya zamanto daga cikin subul da Allah ta'ala ya kashe da ya ce kada abi to shine anan Allah ta'ala ya nanata irin waccan aya waccan da ta zo cikin waccan suratul an'am ne ko suratul a'raf ne ko to nan Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan tafarki na musulunci shine hanya ta ubangijinka mai kakkiya sai Allah ce qad fassalnal ayati hakika mun yi bayanin ayoyi mun fayyace liqaumin yadhakkarun amma ga mutane waɗanda suke tuntuntuni ai kam yatafakkaruna ne ay yata'idu mutanen da suke wa'aztuwa sune suke fahimtar sakon alqur'ani wa khussu bizikri an kebance su da ambato ne nan la'annahumul muntafi'un saboda sune suke amfana da abin da Allah ya aiko a cikin alqur'ani Allah ka amfanar da mu da qur'ani na'am
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
لهم دار السلام الله يجي سنة دا جدان أمينتي سوة دا سكي تمسكي da hanyar Allah mai kakkiya shin ina laifi ga wanda zai ce abi Allah abi manzon Allah yanzu mutum idan ya ce a watsar da maganar da wasu suka faɗa da ta saba da ta Allah da ta manzon Allah a rike ta Allah da ta manzon Allah kuma sai a ce yayi laifi in dai a musulunci ne ai wanda ya ce abi maganar Allah abi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai shikenan dama Allah da manzon nasa ai su ne abin biye to waɗanda suka yi riko da tafarkin Allah lahum darus salami suna da gidan aminci ai as-salama wahiyar janna ita ce aljanna darus salam kenan gidan aminci cikakken aminci inda babu tashin hankali babu fadace-fadace babu kyashi babu kwange babu gajiya aljanna kenan ba ɓace rai dama aljanna ba a yi ta idan ran wani ya ɓace ba da haka in ka shiga aljanna ba ɓace rai duk wata mu'amala ba ɓata rai ba wanda zai maka mu'amala ɓata maka rai abinda kake so shi za a kimsa ma wancan ɗan uwan naka shi ma shi yake so da haka babu jayayya a cikin aljanna sai dai nishaɗi ba ce fa ne ba abin da yana nufin ce mane aljanna lahum darus salam shi yasa aka kira aljanna darus salam gidan aminci Allah ka samu aljanna inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma Allah shine waliyinsu ay mutuwalli isalil khair ilaihim Allah shi zai jibinci sadar da alkhairi zuwa gare su wa nasiruhum kuma Allah shine mataimakin su to me yasa Allah ta'ala ya ba su wannan sakamako na aljanna kuma Allah ta'ala ya zamanto shine waliyin su sai Allah ya ce bima kanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa ne ai bi sababi a amalihim salihah a dalilin ayyukan su masu nagarta yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna a cikinku sai dai idan Allah ta'ala ya lullube shi da rahamarsa babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai dai idan Allah ya lullube shi da rahamarsa da falala sahabbai sai suka ga tudun annabi suka ga girma da matsayi na annabi sai suka ce har kai ya manzon Allah kai ma aikinka bai isa shigar da kai aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace walau ana ko da ni illa an taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan Allah ya lullube da falalarsa da rahama don a nuna maka cewa kai fa baka da wata haƙiya akan Allah sai abin da shi Allah din ya sanya baka da wani abu da ka cancance shi tabbas a wajen Allah naka ne haƙƙinka ne sai dai in Allah ne ya nufin baka to amma menene ke sadar da bawa ya haɗu da wannan falala ta Allah ɗin ayyuka masu kyau ayyuka masu nagarta imani ingantacce ɗaukan manzon Allah a matsayin malami kwaikwayon abin da ya zo tamassuki da tafarkinsa har mai kasancewa ta kasance to mutum idan yayi wannan insha Allahu to zai haɗu da rahamar Allah Allah ya bashi da ya bashi garanti wato aikin shi yake sadar da bawa zuwa ga samun yardar Allah domin Allah ce i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ta'ala ya ce qul i'malu ka gaya musu ku yi tayin aiki aiki mai nagarta irin wanda Allah yake so fasayar Allahu amalakum Allah zai ga aikin da kuka yi shaida wa rasuluhu manzansa lokacin da yake raye shi ma zai zan shaida gare ku wal mu'minun sauran mu'minai kuma bayan kushewar annabi su ma za su zan shaida akan aikin da ƴan uwansu suka yi masu kyau kuma sannan za a maida ku zuwa ga wanda yake shine masayin boye shine masanin bayyane zai ba ku labarin game da abin da kuka aikata shi yasa wani go Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilin madalla da ladan masu yin aiki za ka yi ta aljanna aikinka bai isa ya shigar da kai ba to amma aikinka zai sadar da kai zuwa ga yardar Allah Allah ya yarda da bawa sai ya lullube shi da rahama sai ya bashi falala ta shiga aljanna ubangiji Allah ka cika mana wannan falala to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum sai aka ce bima kanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na'am
ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
na'am Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum jami'a kuma ka ambata a ranar da za a hallara su baki daya za a tara mutane baki dayansu wa yuqalu lahum bayan an tara mutane a ranar alkiyama Allah ta'ala zai ambata ma kafirai daga cikin aljanu da kafirai daga cikin mutane kun san Allah ya aiko doka ne zuwa ga aljanu da mutane to waɗanda suka kangare daga cikin aljanu da waɗanda suka kangare daga cikin mutane a ranar alkiyama sai Allah ya ce musu ya ma'asharal jinni qad istakfartum min al-insi ya ku taran aljanu kadistakfartum lalle kun yawaita min al'insi ai adlaltum minhum kathira kadistakfartum idlalahum shine ma'anarsa wato kun yawaita batar da mutane Allah zai zargi aljanu kun yawaita batar da mutane saboda su ne rundunonin iblis rundunonin shaidan waɗanda suke zuwa don talalaban al'umma su ɓashe su daga tafarkin Allah to Allah ta'ala zai zarge su kun yawaita batar da mutane kamar yadda as-sa'di ya ambata cikin tafsirinsa ai su anan wato Allah ya zarge su ne kuma ba za a ba su uzuri na kare kansu ba domin azaba ne ta tabbata a gare su a dalilin wannan batar da mutanen da suka yi shi ya saka masu a cikin ayar ba a shaurari uzurinsu ba sa'adi yake cewa lam yadhkurillahu lahum i'tizara Allah bai ambata musu wani uzuri ba ya ma'asharal jinni qad istakfartum min al-ins to sai Allah yace wa qala awliya'uhum min al-insi su aljanu basu ma ce komi ba saboda sun san sun aikata wadanda aka batar din daga cikin mutane majibintansu auliya'uhum ay allazina ata'uhum wato majibintan aljanu daga cikin mutane wanda suke wa aljanu biyayya su ne za su bude baki a zatonsu za su iya ba da uzurin da za a shaurara to a lokacin sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'd sashenmu sun ji daɗi ne da sashe wa balagana ajalana allazi ajjalta lana har muka isa zuwa ga ajalinmu wanda ka yanka mana istamta'a ba'duna bi ba'd ay in tafa'al insu bi tazyin al-jinn lahum ash-shahawat wato mutane sun ji daɗi a nan duniya mu'amalar da suka yi da aljanu saboda aljanu sun kawata musu abin da ransu yake so waljinnu su kuma aljanu sun ji daɗi bida'atul insi lahum saboda biyayyar da mutane suka musu Hassan al-Basri rahimahullah daga cikin tabi'ai imamu tabi'in sai yake fassara wannan gaba ta aya ay aljinnu anna aljinna amarat wa amilatil insa wato abinda ake nufi istamta'a ba'duna bi ba'din sashen mu yaji dadi da sashi wato mutane ne suke fada su ce ya Allah sashen mutane sun ji dadin mu'amala da sashen aljanu sai Hassan al-Basri ya ce abinda ake nufi aljanu sun bada umarni ga mutane kuma mutane sun yi aiki domin aljanu an samu ibn jurayj da azzujaj daga cikin magabata sai suka ambaci cewa abinda ake nufi a nan wajen dogaro da mutane suke yi da aljanu idan suna halin tafiya a wancan lokaci tun zamanin jahiliya kafin shirayar musulunci ta zo sun ɗabi'antu idan aka zo za a sauka a wani wadi za a yada zango to suna da itikadin cewa irin wannan wadi-wadi kwari mai duhu aljanu suna zama a wajen to suna da wannan tunanin cewa aljanu na zama a wajen to don haka idan suka zo madugunsu idan zai sauka a wajen da ayarinsa yakan ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha'i qaumihi suka faɗi haka sai ce ina neman tsari a wajen shugaban aljanu na wannan wajen ya ba mu kariya daga wawayen jama'arsa to shi kuma wannan shugaban aljanu idan ya ji sai ya ji daɗi don haka sai ya kashe ni a sauran aljanu ya ce kada ku taɓa kowa sun yadda cewa ni ne mai ba su kariya amma alal haƙiƙa waye zai ba da kariya to kaga sai aka bar Allah aka koma zuwa ga aljanu to aljanu sun ji dadin wannan su ma mutane sun ji dadi dan sun tashi salin alin aljani oga oga aljani ya ba su kariya to shine za su yi itirafi a kiyama su ce istamta'a ba'duna bi ba'dhin sashen mu sun ji dadi ne da sashe ya Allah as-sa'di yake ambatawa har iloshi kuma a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya tafsirul karimul mannan yake cewa faljinniyu yastamti'u bi ta'atil insi lahu ai aljani yana jin dadin biyayyar da mutum yake masa ne wa ibadatihi wa ta'zimihi da bauta masa da yake yi da girmama shi yadda yake yi wa isti'azatihi da neman tsari da yake yi a wajensa wal insiyu shi kuma mutum dadin da yake ji a wajen aljani yastamti'u bi naili agradihi yana jin dadi saboda yana samun biyan bukatarsa a wajen aljani wa bulughihi bihasbi khidmatil jinni lahu ba'd shahawatihi da kuma a dalilin hidimar da aljani yake masa sai yake samu wasu ababan da ransa yake sha'awa fa'innal insiya ya abudul jinniya domin irin wannan mu'amala shi mutum yana bauta ma aljanin ne fa ya khadimahul jinniyu shi kuma aljanin sai ya dinga hidima don biya ga bautar da aka masa wai hasulu lahu ba'dul hawa'ijid dunyawiyya a dalilin haka shi mutum wasu ababensa na bukatar duniya sai ta samu mun fahimci wannan bayani na Imam Sa'adi istamta'a ba'duna bi ba'din da mutane waɗanda suka kafirta za su gaya ma Allah a kiyama su ce ya Allah ai sashen mu ne ya ji daɗi da sashe mu da aljanu kafara saboda maimakon abota ma Allah sai mutum sai ya jingina a jikin aljani shine zai ba shi kariya sai jingina a jikin aljani shi zai biya masa bukatunsa na duniya da haka sai a samu wakilai na aljanu a cikin mutane ko me suka kira sunan kansu wakilai ne a'a ala gafarta malan aka ce masa inda yana mu'amala da aljanu wakilin aljanu ne a aboka aka ce masa a dan duba aka ce masa a babalawo aka ce masa a gobe da nisa ne ko me aka gaya masa in dai na mu'amala da aljani to shi wakilin aljani ne da yake jawowa mutane bautar aljani sai kuma aljani ya faɗo wasu ƙa'idoji na kafirci ya faɗo wasu ƙa'idoji ma an zalallahu biha min sultan gwargwadon buƙatar mutum gwargwadon irin abin da za a saka shi walalen ya zo da ƙaramar buƙata za a iya sanya shi wani karamin abu don kasan dama daga kaɗan ake kaiwa mai girma tun a ce masa samu farin goro sol ƙwarya guda a je a zuba a gindin suri ai musan suri ko? ko a ce a je a zuba su a cikin abin nan kogon nan na tsamiya ai ba kome ba ne mutum sai ya ga kaman ba kome ba ne farin goro don an ce ka samu ƙwarya guda ka je ka watsa wani waje kuma bukata za ta biya sai mutum ya yi saboda haka yake sha'awa to a hankali a hankali za a kai shi munzalin ma da inda a farkon lamarin ne tsorata zai yi sha'an fa shai'a daga farin goro sai a ce masa kaza bingi-bingi ko ba haka ba ne ko a ce masa farar kaza sol ko a ce bakar kaza wanda ba sofa ne ko a ce kaza bingi-bingi ko a ce masa jan zakara jazur wanda babu sofanin baki a ciki sai a duk gaya masa irin wannan ƙa'idojin tun ana cewa yankawa za a yi wata rana kuma sai a ce masa ka tona rami ka binne ko ba haka ba ne sai a ce a tona rami da ransa a binne to sai a yi to idan ana tafiya ana tafiya wata rana sai a ce bunsuru i tun za a ce a yanka shi mawataran sai a ce a tona rami a binne shi ko kuma a ce a ɗaure shi a tsaga cikinsa kawai ba tare da yanka ba a sanya wata laya a ɗinke kaga a hankali a hankali ko to daga nan kuma sai a koma kuma zuwa ga mutane a ce a kwakulo idanu ba fa komai aljanna zai da idan ba iya shege ne kawai dan da ya sa mutum ya kafirta ya bi dokarsa ko kuma a ce farjin yarinya wata shekara ba can aka yanke mo yarinya farji ba mai kananan shekaru to duk shedanu ke sanyawa da aka kama mutane mai suka ce wani malami ne ya ce zai musu kudi ko za su yi kudi ai kudi shi yake halakar da jama'a dama a neman kudi da mulki ake aikata irin waɗannan abubuwa kudi mulki to istamta'a ba'duna bi ba'd to a dalilin haka ne mutane sai su dinga mu'amala da aljannu aljanni sai biya masa bukatarsa a sashi aikata kowane irin tsafi wata rana wani sai a sanya shi a ce masa yayi sallah ba alwala kowace isha'i in zai babu alwala ba hana shi isharsa ba amma in zai isha ba ita aka ware ba a so ya ce banda alwala ko kuma shi wakilin aka ce alaramma ne in ya ga dama aljanin zai iya ce masa to a yanka bunsuru a tari jinin a cikin ƙwarya farar ƙwarya sabuwa fil sai a maka attachment wani iya shege wanda za a nuna maka abin mystery ne farar ƙwarya sabuwa a yanka bunsurun kada ɗigo ko ɗaya sauka sai a yanka sai a tara zai iya cewa to a zo talatinin dare kowa ya abin nan a kira aljani sardabila sardabila babila eh aljani shikenan kot dinsa ne sai ya zo a duk inda yake kaman ka masa waya ne sai ya tabo idan ya tabo ya sanya mutum a irin abin da ake bukata watakila zai iya sanya mutum ce to bude qur'ani kawai irin qur'ani mai gaba kan sai ya ce kawai sa hannu dauko karkasawa kawai ba tare da ka kalla ba ka lalumo kawai ka dauko takarda sai a ɗauko feji sai a karanta sai a ce to jefa shi baya sai a jefa a cikin wannan jinin duk abubuwa ne na iya shege waɗanda aljanu ke sanya mutane su kuma ba kome yake sanyawa ba saboda iblis ubansu abul jan iblis yadda adamu yake abul bashar haka shi kuma yake abul jan daga cikin nau'in aljanu yake kana min aljinni ko fa fasaka an amra rabbih a cikin aljannu yake to dama yayi alƙawari ga Allah subhanahu wataala hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna zarwiyatahu illa qalila yayi alƙawari sai ya fadda mutane baki ɗaya sai kaɗan لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين yayi alƙawari sai ya ɓadda mutane salo daban-daban ya kullo ta nan ya kullo ta nan ya kullo ta nan to da ka ya watsa jama'arsa su je su yi scouting su je su iyo masa farauta su ne aljanu wanda Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun shi da jama'arsa suna ganin ku ta kusurwar da ba ku ganin su dan haka za su iya sanya muku abinda ma'ana za su iya cutar da ku za su iya aiwatar muku da wani abu alhali ku ba ku gansu ba to shi saka dan adam sai ya halaka a dalilin wannan eh kyashi ne ya dame shi dangane da abokin kasuwa kyashi ne ya dame shi dangane da ci gaban da wane ya samu sai je hada kai da aljanu ya je wajen gobe da nisa ko malam ko kowaye aka kira shi sai ce yana so a bayan wane shi kuma wannan zai sanya masa ka'idar da ake so a yi shi kuma zai cika ka'idar in ya cika ka'idar shi kuma zai kira aljanin zai sa aljanin aiki lokaci guda sai wane game da jinya saboda ya je ya tsinka masa wata jijiya in an ɗauke shi za a tafi da shi asibiti ina junan ka skanin ne asibiti ko to sai su ɗinke gun sai an ji an yi skanin a gagun sumul ko kuma su dasa masa wani abu a cikin cikinsa a jikinsa wanda yake kawo masa matsala sai za a shiga sai su cire kaga za a yi skanin nan ba za a gani ba suna jira a gama likita yana gama ya ce ba komai rizal ya abin nan kafin a fita ma sun sake dasawa in kashewa ne su kashe mutum aljanu ne suke yi kuma saka su ake yi kuma wanda ya bi su shi kuma ya zama kafir dama su bukatar su ne ya zama kafir ya bar tafarkin Allah da manzo ana ganin sa musulmi amma kafiri ne ya musu biyayya su dama burin su kenan sun ɗeba ma iblis abokan shiga wuta kamar yadda ya alƙawari a gaban ubangiji to shi saka sai a samu wannan taimakekke ne a tsakaninsu da waliyansu cikin mutane su sun bauta musu haka suke so don a ɗebe su a kai su wuta to su kuma don tukuici a nan duniya za su musu abin da suke so in wani suke so a kashe za je su kashe shi in wani suke so a sayawa jinya za je su sa masa jinya in gobara ce haka kawai sai ga gobara ta tashi ana kashewa wata ta sake tashi ana kashewa wata ta sake tashi su ta da hankalin jama'a ko su hauka a mutum ko su kifa masa dukiyarsa ko su lalata masa wani abu in wani abu na yake bukata na biyan bukata a shikin sai je su dauko fayil din a duk inda aka boye su shiga su dauko su kawo ina fayil din ya rubuta za a masa koyarri ko kuma an tattara dukkan laifukansa a wajen aiki shi kuma baya so a gane laifinsa a nan duniya baya so ya kunyata da haka sai a je sai a yi aiki aljani zai iya zuwa ya je ya dauko amma fa za a sashi ya aiwatar da wani abu wanda yake bautar aljanu ne dama bukatar suke ne zama kafiri to bai ji kunya a nan duniya ba baya sane da cewa akwai allamul ghuyub akwai yawma tubula sara'ir ran da ake jaraban asirai to wannan shine taimakekke ne yanda aljanu suke yi tsakaninsu da mutane to shine idan Allah ya yi mu aljanu gori na kashedi ba za a basu su faɗi uzuri ba ya ma'ashar aljinni kad istakfartum min al-ins ya ku taron aljanu kun yawaita batar da mutane fa kun yawai batar da su da yawa aljanu sai su shiru sun san sun aikata to wai mutane ne suke ga za su iya bada uzurin da zai kubutar da su shine sai su ga ya ma ubangiji wannan su ce rabbana stamta'a Allah ce wa qala awliya'uhum min al-insi majibintan aljanu waɗanda suke musu biyayya suke raɓarsu daga cikin mutane sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah sashen mu ne ya ji daɗi da sashe a bisa bayanin da muka yi ai in tafa al-insu bi tazyin al-jinn lahum shahawat mutane sun amfana a nan duniya saboda aljanu sun kawata musu abin da ransu yake so sun musu wal jinnu bida'atil insi lahum su kuma aljanu sun amfana saboda sun samu biyan bukata mutane sun musu biyayya wa balagana ajalana allazi ajjalta lana kuma har muka kai zuwa ga ajalin da ka yanka mana ya Allah mutuwa kenan ta zo ta samu mutane ko kuma ranar alkiyama qala to sai Allah ta'ala ya gaya masu mutanen da aljanun da suka yi haɗin kai a nan duniya wajen saba ma Allah an naro matsuwakun khalidi na fiha wuta ita ce matattarar kuna masu dawwama a ciki illa ma sha Allah face abinda Allah ya so to menene ake nufi da illa ma sha Allah akwai lokacin da za a daina musu azaba ay min al-awqati allati yakhrujuna min makanin ila makanin fi hali shurb al-hamim ka san idan ana cikin wutan ba ana canja wa mutane loko-loko sai a cire su a wannan sel ɗin a sake kai su wani sel to lokacin da aka cire su daga cikin wani sel akwai lokacin kuma da za a kawo su bakin gabar jahannama don shan wani ruwan zafi da ake ce da shi alhamim ya fi wutar azaba sai a fudda su daga wutar sai a shayar da su wannan ruwan ai kaga dai ba a canja zani ba ko? ba a su dai rabu da azaba ba to shine illa ma sha Allahun da ake nufi anan kamar yadda wasu malamai suka ambata wakili wasu malamai suka ce waqad a innahu kharijuha kama kala kamar yadda Allah ce thumma inna marji'ahum la ila al-jahim wato bayan an shahid da su wannan ruwan sai kuma Allah ta'ala ya ce thumma inna marji'ahum kuma lalle makomarsu la ila al-jahim zuwa ga jahima ne a cikin suratul safat to shi malamai suka ce thumma inna marji'ahum kaga an ce marji'a ai ma'ana kenan akwai lokacin da ake fita daga jahannama amma kuma ba rabuwa da azabar aka yi ba dan shayar da su ne wannan alhamim Allah ka mana tsari Allah ta'ala ce inna rabbaka hakimun lalle ubangijinka mai hikima ne fi san'ihi cikin duk abin da ya sana'anta sun cancanci wannan azaba shi yasa Allah ya azabtar da su ina amfanin badubarai duk yadda mutum yayi haɗin kai da aljanu a nan duniya ya samu biyan buƙatarsa wajen amfanar da kansa da wani abu da yake so ko kuma ya san biyan buƙata wajen cutar da wani saboda baya san abin da ke tare da wani ko baya san wani kuma a ranar alkiyama Allah ta'ala ce wuta ce matabbatarsa mai amfanar da shi bai amfanar da shi komai ba Allah ce inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne kuma masani ne Allah ya ce ni وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك الله ya ce kuma kaman wancan ai kama matta'ana usatal insi wal jinni ba'dahum bi ba'd kamar yadda muka ji yadda masu saƙon nan kangararru cikin mutane da aljanu sashensu ya tattaimakekeniya ga sashe bisa ɓata nuwalli ba da zalimina haka nan muke jibintar ma wato nuwalli ba da zalimina ba ba haka nan muke jibintar da sashen azzalume ga sashe Allah ta'ala yake sallata sashen azzalume akan sashe su mamaye su su batar da su bi makanu ya dangane da abin da suka aikata wanda suke kan bata dama ba su zaɓi shirya ba sai Allah ta'ala ya sanya wani gogaggen batacce sai mamaye su duk sai ɗabe su akan bata Allah ya ce
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya a cikin rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba ne daga cikinku aimin majmu'ikum daga cikin taronku baki daya kaga wannan an dauke shi a wannan yana nuna cikin aljanu ma akwai manzanni kenan ai ba abukum as-sadiqu bil insi ko kuma sashen ku aljanu waɗanda suke gaskanta manzanni na mutane kamar yadda waɗansu aljanu da ake ce su jinnun nasibi wasu aljanu ne mazauna tsaunukan ƙasan yaman waɗanda su ne suka fara jin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da yake karatu dawowarsa daga ta'if tare da zaidu bin harifa har suka koma zuwa ga mutanansu suna wa'azi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa aw ko kuma dai ana nufa rusulul jinni ai da aka ce alam ya'tikum rusulun minkum ana nufin manzanni daga cikin mutane manzanni daga cikin aljanu zamu ji karin bayani insha Allah gobe yaqussuna alaikum ayati suna labarta muku ayoyi na inji Allah shin manzanni ba su zo muku bane daga cikin ku da suke karanta muku ayoyi na wayunzirunakum biliqa'i yawmikum hadha suna muku gargadi dangane da haduwar ku da wannan wuni manzanni kan ba su zo ba qalu shahidna ala anfusina su kan gararan mutane da aljannun sai su ce mun shaida makawunanmu cewa lalle manzanni sun zo mana to me hana su bi Allah ce wa garwatumul hayatud duniya rayuwar duniya ita ce ta rude su ka san ba abin da yake wahalar da mutum musamman kamar duniya kullum dan adam a cikin gwagwarmaya yake na neman ta yanzu misali a ce a duniyan nan babu gasa mun gane a ce a duniya babu gasa babu kayan kwalliya babu dukiya kana tsammani dan adam zai bata gasa kayan kyale-kyale dukiya a ce babu waɗannan to sai ga ɗan adam bai bata ba saboda mafi yawan bata ta ɗan adam a cikin waɗannan abubuwa suke gasa abin da ya sa bambanta gasa da dukiya saboda gasa tana iya kasancewa ba sai a dukiya ba ko ba haka ba ne farkon saɓon da aka yi ma'alla a ban ƙasa menene ne a ban ƙasa farkon saban da ake ma'alla gasa ta ne farkon saban da ake ma'alla a ban ƙasa shi ne kisan kai ƙabila ya kashe ɗan'uwansa habila ko ba haka wani a dalilin mai kashe shi a dalilin hasada ne da ta gini saboda gasa akan mace hassada ita ce farkon saƙon da aka saba ma Allah bayan an halarci annabi Adam dan iblis hassada ce ta saka yaƙin sujuda kuma Allah ya tsine masa har aka sabbaba a dalilin wannan tsinuwar da aka masa ya zan kangarare ya sabbaba talalaban annabi Adam har ya batar da shi ma'ana ya kautar da shi daga dokar da Allah ya sanya masa ya manta ya saba ma Allah aka saukar da shi ban kasa hasada ce ta sa iblis ya haka da saboda mu wanda yake hasada shi so yake ya raba ka da niman da kake tare da ita da haka bai gushe ba sai da ga ya raba annabi adam da aljanna kuma da aka zo ban kasa hasada ita ce wadda ta sanya aka fara sabon Allah kabila ya kashe dan uwansa habila ƴaƴan annabi adam a kayan kyashi an ce za a auren masa wance me yasa za a aure masa shi za a aurarwa to kaga duka waɗannan sabon da aka yi a ban ƙasa ya faru ne a dalilin me a dalilin gasa sabon da iblis yayi ya hassada sa ta gina shi ma akan gasa domin cewa ce ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin gasa ce ni na fi shi daraja yaya kuma za a ce na masu juda shi a zaton sa ya fi annabi adam daraja don haka sau da yawa duniya neman duniya ita ce take halakar da mutane shi yasa nan Allah ya ce wa garwatuhum alhayatud dunya wanda zai kashe wani yana kashe shi ne saboda gasar duniya shi ya samu duniya wanda zai je ya tsafi yana tsafi ne saboda samun duniya duk abubuwan da zaka ga ake yi ana yi ne saboda samun duniya to shi yasa duniya take babbar fitina a wajen al'umma Allah kamar na tsare da sharrunta wa shahidu ala anfusihim Allah yace sai suka yi makan su shaida annahum kanu kafirin cewa su kafirai ne sun fita daga da'ar Allah wannan aya insha Allah zamu waiwaice ta gobe in Allah ya kai rayuwar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك Allah muna roƙonka ka gafarta mana kurakuranmu abin da ya bayyana da abin da ya koyu wanda ya gabata da mai zuwa a gaba ubangiji Allah ta'ala ka tabbatar da dugaduganmu a kayan tauhidi Allah ka riskar da mu da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama a ranar da za a tsayu gaba gare ka Allah ka shayar da mu daga ruwan alkausara Allah ka shayar da mu daga ruwan alkausara ya Allah rayuwar da zamu yi a wannan duniya Allah ka sa rayuwar ta zama mai tsafta Allah ka sa rayuwar mu ta zamanto mai dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga sharrin shaitan ubangiji Allah ka mana kariya daga sharrin shaitan Allah ka yalwata mana duniya da lahira abinda zaka ba mu a wannan duniya Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka tsarkake mana abincin mu Allah ka tsarkake mana ayyukan mu Allah ka tsarkake mana ka datar da 'ya'yanmu zuwa ga tafarki wanda yake nagartacce Allah ka kyautata mana iyalanmu Allah ka kyautata mana iyalanmu Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya wanda suke fama da rashin lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya waɗanda suke fama da waɗansu matsaloli na damuwar rayuwa ubangiji Allah ka makance ma kowa damuwarsa Allah ka magance ma kowa damuwarsa Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين